بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الباب الأول
الباب الأول wato babi na farko a cikin bababbuka na wannan littafin na albidaya fi usulul fiqh
الأحكام التخليفية al-ahkam at-taklifiyya wato wanda zai tattauna ne akan hukumce hukumce waɗanda suke ababen dorawa akan bayi
وفيه عشرة ضوابط wa fihi asharatu dawabit wato a ƙarƙashin wannan babi a cikinsa akwai dawabit dabit dabit guda goma sh- guda goma daidai idan aka ce dabit waɗansu daga cikin malamai suna ganin bayanar su ɗaya da alƙa'ida waɗansu kuma suna ga cewa akwai bambanci tsakankanin su da ƙa'ida wanda insha Allah ta'ala za mu tattauna akan shi lokacin da muka je gurin الضابط الأول yawwa dabitul awwal wato abinda za a kiyaye na farko daga ciki الأحكام الشرعية قسمان al'ahkamu shari'iyya wato hukumce-hukumce na shari'a hukumce-hukumce wanda Allah ta'ala ya ɗora wa bayansa kashi biyu ne
تخليفية ووضعية akwai alhukumin taklifi wato hukumcin da za mu ɗauki hukumce-hukumce a cikinsa yau da kuma alhukumul wad'i wato hukuncin da ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda Allah ya sanya shi ya zamanto wato sababi ne na aikata wani abu ko sharaɗi ne ko mai hana aikata wani abu ne ko kuma inganci ko rashin inganci da makamantansu الضابط الثاني الضابط الثاني wato abinda za mu kiyaye na biyu
الأحكام التخليفية خمسة al'ahkamu taklifiyya wato hukumce-hukumce wanda suke gudana a kan bayi waɗanda aka ɗora musu doka kashi biyar ne.
الوجوب Yamma dai ya zamanto wannan abin da bawa zai aikata ya zamanto wajibi ne, dole ne ya aikata shi.
والاستحباب Yamma ya zamanto bawa idan ya aikata shi Allah ta'ala zai ba shi lada a kai, idan bai aikata ba Allah ba zai mashi hukuma ba shine mustahabbi.
والحرمة imma wannan abin da bawa zai bari ya zamanto haramu ne a kan shi ya aikata shi idan ya aikata Allah ta'ala yana da damar ya mai uquba والكراهة wal karahatu imma ya zamanto wannan abin makaruhi ne idan bawa ya aikata bai kyauta ba ya barin shi yafi والإباحة imma ya zamanto ibaha na ma'ana ya halatta yayi ya halatta ya bari shine al ibaha shine abin da aka baiwa mutum zabi akan aikata shi ko rashin aikata shi wannan shine al-ibaha to waɗannan sune al-ahkamu taklifiyya ala khamsa al-wujub al-istihbab al-hurma al-karahatu al-ibaha wanda waɗansu daga cikin malamai suna ƙara tarku aula wato tarku aula wanda waɗansu suna sanya ta a matsayin shine kaso na shida daga cikin al-aqsa al-ahkamu taklifiyya as-sitta kenan
الضابط الثالث
Abdabidu Thalith wato abin da za a kiyaye a na uku a cikin wannan babi
الواجب to kuma zai yi ta'arifin wajibi bala ya ce abin da ake cewa alwajib wajibi ما يثاب فاعله امتثالا mm.
ويستحق تاركه العقابة ma yutsabu fa'iluhu imtisalan wato abin da ake baiwa wanda ya aikata wannan abin lada saboda ya aikata umarni na Allah saboda ya bi umarni na Allah wa yastahiqu tarikuhu al-iqaba kuma wanda ya bar shi yake aikata shi da gangan yana da damar ya aikata shi ya bar shi yana cancantar Allah ya yi mishi uquba a dalilin ya bar wannan abu wannan shine alwajibu alwajibu shine ma yutsabu fa'iluhu wa yastahiqu tarikuhu al'azaba wa iqab wanda wanda ya bar shi Allah ta'ala zai iya mashi uquba a dalilin barin shi da yayi kuma Allah ta'ala yana- yana da damar ya yafe mishi ya kauda kai abu- akan abin da ya aikata
الضابط الرابع الضابط الرابع wato abin da za a kiyayo na hudu a cikin wannan babi الواجب alwajib wato kashe-kashe na wajibi موسع ومضيق to wajibi akwai alwajibul muwassa wajibi wanda yana da koyarwa wanda lokacin shi ba a matsayi yake ba ba a kuntace yake ba irin kamar lokaci na sallah ta farilla za ga kowanne lokacinta yana da koyarwa inda kana da damar ka yi a farkon lokaci kana da damar ka yi a tsakiyar lokaci kana da damar ka yi ta a ƙarshen lokaci amma wajibi ce dai a kanka to ya zama to tana da koyi lokaci ba ɗaya ba kenan waɗansu za ga za su yi sallar azuhur karfe ɗaya da arba'in waɗansu karfe ɗaya da rabi waɗansu karfe biyu waɗansu karfe biyu da minti goma duka saboda lokacin yana da koyarwa wanda wannan ba za ka ce ba su suka fi daidai akan wannan wannan sun yi kuskure akan abin da suka yi saboda wajibin lokacinsa yana da yalwa shine alwajibul muwassa na'am ومضيق wa mudayyaqun sannan kuma akwai alwajibul mudayyaq wato wajibi wanda yake mai kunci wanda kunci ne gare shi bayan da za a yi kowa da kowa sai dai yi shi a lokaci da yana abin da ya shafi azumi na watan ramadan ramadana matuƙar mace yana lafiyan shi kalau yana zaune a gida wajibi ne akan shi idan wata ya tsaya ya yi azumin ramadana saboda ramadan kin dukan shi kwana 30 ne ko 29 kuma abin da yake wajibi akan kowa ya azumta shine azumi talatin daidai ko ashirin da tara kenan lokacin shi yana da kunci ta yadda idan ka ajiye rana ɗaya a cikin watan ramadana ba tare da dalilin komai ba ba zai yi karama ta bakar ramadanan ya ƙare saboda na yau in ka yi shi shine ka sabke na yau ba za ka ce ba na jiya ne na sabki in ka yi na gobe ba za ka ce ba na yau ne na sabki kowace rana na ta kawo daban ne
معين wa mu'ayyan sannan kuma akwai wajibi wanda yake al-mu'ayyan to wannan wa- muwassa'un wa mudayyaqun kuma akwai ana ce da shi dhul wajhaini wato lokaci wanda yake da kwai wato wajibi wanda yake da fuska guda biyu wanda malam bai kashi anan ba irin aikin haji wa mu'ayyanun kuma akwai wato mu'ayyan wato wanda yake zamantowa dole wajibin da yake zamantowa dole wanda idan da ruwa kuma babu wani abin da zai hana ka yin alwala dole ne mutum ya alwala inda a ce zai tashi ya je ya taimama kan bacin alwala kuma yana da damar da zai iya yin alwala Allah ba zai amshi ibadarsa ba idan yi haka wanda wanka ya kama shi ga ruwa ga komai ba wani abin da ya hana ya je shi ya wanka nan ya ce zai yi taimama ya wanka ya zai je ya taimama ya sallah in ya sallah Allah ba zai amsa ba ya ma aikata laifi shine muayyan ومخير kuma akwai alwajibul mukhayyar wato wajibi wanda ake baiwa zabi ake baiwa mutum zabi akan shi yana da damar ya aikata kaza ko kaza ko kaza daga ciki dai abin da yake wajibi akan shi ɗaya ne kuma zai iya zaba daga ciki kamar yadda Allah ya ce fa kafaratuhu id'amu asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba wato duk wanda yayi rantsuwa rantsuwa kuma ya karya ta to abin da yake wajibi a kan shi ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ne imma dai ya ciyar da ah, miskinai shida a awasharata masakina ko min awsadi ma tudaimuna alaikum id'amu sittati masakina yani yake tafa kafaratu id'amu asharati masakina wato al- eh, wato almajirai goma zai ciyar da su ko kuma ya tufayatar da su ko kuma ya 'yantar da wuya wannan guda ukun daga cikinsu yana da zaɓi ya aikata ɗaya daga ciki abin da yake wajibi a kan shi ɗaya ne to duk wanda ya Allah ta'ala ya sauke daga kan shi laifin na- eh, wajibin
كفائي وعيني wa kifa'iyyun kuma akwai alwajibul kifa'i wato wajibin da idan waɗansu daga cikin musulmai suka aikata sun sauke wa saura shine alwajibul kifa'i wanda idan ya zamanto kowa da kowa bai aikata wannan wajibin ba kowa ya yi laifi Allah ta'ala zai iya kama ku da laifin wannan abu irin abin da ya shafi salatul janaza sallar gawa idan ɗaya daga cikin ku ya rasu to a je a yi mishi sallah wannan haƙƙin shi ne al'umma su je su yi mishi sallah to amma kowa da kowa ne sai ya je a'a waɗanda suka samu suka je sun sauke wa saura inda idan mutum ya faɗi ya rasu kowa zai ce ba zai samu damar ya je yi mishi sallah ba to su duka za su yi tare a cikin la- laifi shine alwajibul kifayi wanda idza idza qama bihi al-ba'du saqada 'anil baqin idan waɗansu daga cikin al'umma ta musulmai suka aikata shi to ya sauka akan saura wa ainiyun akwai kuma alwajibul aini wato wajibi wanda yake kan kowa da kowa duk wani wanda yake baligi abun wajibi ne a kan shi idan wani ya aikata ba zai iya saukewa wani ba irin abin da ya shafi as-salawatul khams sallolin nan na lokaci guda biyar kowa ko mun kusancinka da mutum ba za ka ce bai kwanta ya barci in lokacin sallah yayi da aka mishi kambacinsa haka idan ramadana ya zo shi za ka raka yin da nashi da naka ba zai yi ba wani alwajibul aini ne wato wanda ya zama to dole akan kowa da kowa na'am ومقدر وغير مقدر wa muqaddarun kuma akwai alwajibul muqaddar wato wajibin da aka yanka mai lokaci wajibin da idan ka yi shi kafin lokacinsa Allah ba zai amsa ba idan ka jinkirta shi bayan lokacinsa da gangan malamai suna ganin cewa Allah shi ma ba zai amsa ba idan kama abin da ya shafi sallah ta farilla idan kai sallar azur wajen sha ɗaya ta rana saboda kana so ka kwanta kai barci Allah ba zai amsa ba saboda Allah ta'ala ya yanka mata lokacinta wanda yake sananne inna salata kana ta'ala mu'minina kitaban mawquta to dan haka ba za ka yi ta ba kafin lokacinta dole ya zamanto sai a lokacin da Allah ya yanka mata za ka yi ta wa ghairu muqaddarin kuma akwai wajibin da yake ba abin yankawa lokaci ba wajibin da kana da dama ka yi shi duk lokacin da Allah ta'ala ya hore maka yana abin da ya shafi ciyarwa cikin ɗaukaka addinin Allah da Allah ce wa an shigo fi sabilillahi kana da damar ka yi yau kana da damar ka yi jiya kana da damar ka bari sai an jima kana da damar ka bari sai gobe wannan gairu muqaddar ne ba a yanka mai lokaci ba ka ce da safe ne kaɗai za ka yi in kai da rana Allah ba zai amsa ba in kai da yamma Allah ba zai amsa ba in kai da dare Allah ba zai amsa ba kana da damar kai a kowane lokaci الباب الخامس to wannan shine alwajib alwajib yanqasimu ila aqsam minha الواجب الموسع والمضيق والمعين والمخير والكفائي والعيني والمقدر والغي- وغير المقدر to sai kuma الضابط الخامس wato abin da za a iya kiyayewa a wannan babi na biyar المستحب al-mustahabbu to abinda ake ce da shi mustahabbi abinda shari'a take so mutum ya aikata shi saboda neman ƙarin lada a wajen Allah ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب ولا يعاقب تاركه shine bayi tsabu fa'iluhu imtisalan shine abinda idan wanda ya aikata shi ake bashi lada a dalilin ya aikata wannan abu ya bi umarni na Allah amma kuma wala yu'aqabu tarikuhu ba a azabtar da wanda ya bar shi wanda bai aikata shi ba ba a yi mai uquba irin abin da ya shafi sallah ta nafila sallah ta nafila idan mutum ya Allah ta'ala zai bashi lada saboda ya aikata abin da Allah ta'ala ya umarni da aikata idan mutum bai yi ba za a ce ba Allah zai azabtar da shi saboda ba wajibi ba ce akan kowa da kowa abin da yake wajibi akan ka shine as-salawatu da khams to idan ka aikata nafila Allah zai baka lada idan baka aikata ba za maka hukuma ba a dalilin wannan nafilar da baka aikata ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce
الباب السادس mm.
الحرام ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله الإقامة
الضابط السادس wato kuma abin da za a iya kiyayewa na shida a cikin wannan babi na farko shine alharam wato ta'rifin haram idan aka ce alharam shine ma yusabu tarikuhu shine abin da idan mutum ya bar shi imtitsalin saboda neman yardar Allah saboda wato bin umarni na Allah ya nisanci wannan abin to ake ba shi lada irin kar a sha giya mutum ya ki shan giya saboda Allah ta'ala ya ce kar a sha ta to wannan barin da ya shi ma za a bashi lada a kai wa yastahiqu fa'iluhu al-iqaba kuma wanda ya aikata ya aikata wannan haramu yake cancantar uquba a dalilin wannan abin da ya aikata to wannan shine yake cewa al-haram al-haram shine ma yutsabu tarikuhu mutsalan abinda idan mutum ya bar shi saboda bin umarni na Allah to Allah ta'ala zai ba shi lada a kai idan ya aikata kuma ya cancanci Allah ya yi mishi hukuma sai dai Allah ta'ala ya gafarta mishi ya yafe mishi الباب السابع الضابط السابع wato abinda za a iya kiyayewa na bakwai a cikin wannan babi الحرام قسمان malam ya ce alharam ismani wato kamar yadda alwajibi ya zamanto a kasam ne to shi ma haramu kashi biyu ne shi ma حرام لذاته وحرام لكسبه haramun lidatihi wato akwai haramun lidatihi abinda yake haramu ne ga zatin shi wanda kawai shi haramu ne kamar irin abin da ya shafi su alk- al-khanzir wannan haramun lidatihi ne ba wani lokacin da zaka ce wannan alade ya halitta ka ci shi ba sai dai in bukata ce ta bukatar da mutum ya ci shi irin abin da ya shafi a a cin mushi wannan shi ma haramun lidatihi ne wannan duka ba a cinsa wa haramun li kasbihi akwai kuma abin da yake zamantowa haramu ne li kasbihi saboda hanyar tashi saboda hanyar da aka bi ita ce ta sa ya zamanto haramu ina abin da ya shafi mu'amala da riba ta riba mu'amala ta riba mu'amala ta kasuwanci wannan ba haramu bane amma ya zamanto mutum yana riba a cikin al'amuran shi ya zamanto yana ana zawa gurin shi a amshi bashi bashi a karan kanshi ibada ce idan mutum ya Allah ta'ala zai bashi lada in yi shi da niyya kyakkyawa to amma in ya zamanto ana masar bashin jika goma a sati guda a kama jika sha ɗaya to yanzu ta ɗan canza zani maimakon ka samu lada laifi za ka samu kuma Allah ta'ala ya haramta riba الباب الثامن ما حرم لذاته لا يباح إلا لضرورته mala ya ce al-dabit al-thamin wato abin da za a iya kiyayewa na takwas a cikin wannan babi na farko shine ma hurrima li zatihi la yubahu illa li darurati wato dukkan abin da aka haramta ga zatin shi ya zamanto haramun li zatihi ne kamar yadda muka faɗa da irin su al-khinzir irin su al-maita wannan la yubahu to ba a halatta yin amfani da shi illa li daruratin sai dai in larura ce ta buƙatar da kai zuwa ga yin amfani da shi ɗin duk abin da yake haramu ne li zatihi alade inda ba larura ba ce ta buƙatar da mutum ya nemi abinci ya rasa kuma yana jin yunwa in ya ce zai ɗan tsaya to zai iya bayarwa zuwa ga hallakar shi kuma ga nama na alade to zai iya ci saboda larura ce ta kai ta kai mishi haka nan ko kuma ga mushi to shi ma zai iya cin shi matuƙar larura ta buƙatar da shi zuwa ga haka ko kuma a ga naman kare duka zai iya ci inda larura ta bukatar da shi zuwa ga hakanan din ما حرم سدا للذريعة وبها للحاجة mala ya ce wa ma'u biha wa ma'u wa ma hurrima ko saddan lizzari'a wato dukkan abin da aka haramta shi saboda toshewa wata kafa ta barna abin da ya aka ce za a halitta shi to zai zama to kafa ta barna tana buduwa tana ƙara buduwa to obi halil haja wato ana halitta shi saboda bukata idan ya zama to ana bukatuwa da abun ya zama to dole dole dole ne sai an yi amfani da wannan abun kuma in ba ta wannan hanyar din ba ba za a samu wannan cin ba to za a iya yin amfani da shi ya halitta
الباب التاسع المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وإن كان ملوما Ah, wato abin da za a iya kiyayewa na tara a cikin wannan babi shine almakaruh wato abin da ake cewa makaruhi abin da rai ba ta so abin da Allah ta'ala ya karhanta shi ga mutane su aikata abin da Allah baya so a aikata amma kuma bi matsayi lamba ba ma talaba shari'u alkaffa anhu talaban ghayra jazimin shine ake ce da shi almakaruh ma talaba shari'u alkaffa anhu talaban ghaira jazimin so abinda ubangiji ta'ala ya nemi a kame ga barin aikata shi amma nema wanda yake ba na dole ba shine ake ce da shi al-makruh ma'ana yace ma yusabu tarikuhu mutsalan wala yu'aqabu fa'iluhu wa in kana maluman shine abinda ake baiwa wanda ya bar shi lada saboda neman yardar Allah saboda ya aikata abinda Allah ta'ala yake so wala yu'aqabu fa'iluhu amma ba za a yi wa wanda ya yi shi ba wanda ya aikata shi ba uku ba wa in kana malumin ko da ya zama abin zargi ne duk abin da yake makaruhi ne amma an ya kuna karahata tanzihin wa in ma an ya kuna karahata tahrimin to karatu tahrimin shine wanda yake alharam karatu tanzihin shine wanda barin shi ya fi yinsa idan mutum ya yi shi kuma ba za a ce yana da kwai laifi ba نعم.
الباب العاشر أب- المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه الضابط العاشر wato kuma abin da za a kiyayo na goma a cikin wannan babi shine almubahu wato abin da aka halitta baye su aikata shi abin da yake halali ne mutum ya aikata shine ma khuyyira mukallaf shine abin da aka baiwa baligi zabi baina fi'lihi lakin kana aikata wannan abun wa tarkihi ko kuma barinsa shine abin da mutum yana da zabi tsakankanin yayi ko ya bari ce yana da damar idan ya tashi da safe zai sa kaya yana da damar ya sa jallabiya yana da damar ya sa ƙananan kaya yana da damar ya sa riga daban wando daban yana da damar in ya hoto kuma ya ce a ƙafa zai yi tafiya yana da damar ya ce a saman moto zai tafiya yana da damar ya ce bilo zai hau yana da damar ya ce yau ruwa zai sha ruwa wanda yake awa yana da damar ya ce a oriba zai sha yana da damar ya ce a'a baya buƙatar ɓoyi ba baya buƙatar awa fiyawa ta yake buƙata yana da damar ya ce yau a gidan shi tuwo na shinkafa za a mashi yana da damar ya ce yau a gidan shi shinkafa za a dafa ba tuwon ba za a yi yana da damar ya ce kunu ma za a mashi na shinkafa wannan duka mubah ne wato duka abin da Allah ta'ala ya halitta wa mutum shi a mishi ko kuma a bari wannan shi ne ake ce da shi al-mubah wanda mastawa tsarafahu to waɗannan su ne al-ahkamu taklifiyya al-khamsa wanda mala ya kawo su a takaice sun mala khitabu da muqtadi lil fi'li da zaman fa'i jabul ladad al-naqli wa ghayruhu an-nadb wa ma taraka talab jazman fa tahrimun lahu al-ism intasab aw la ma'al khususi aw la fa'iza خلاف لولا وكراهة خذه من ذاك والإباحة الخضاب fi hista wal fi'lu wal ijtinabu kamar yadda al-Imam Shafi'i ya dano waɗannan duka al-ahkamu taklifiyya a cikin abiyati guda hudu alhamdulillah abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk